أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دتقوص قوة بيار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيد تريه أودى أربعين wanda ya daidai da uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara a satin da ya gabata muna mun tsaya ne a cikin suratul an'am akan aya ta talatin da bakwai zuwa ta talatin da takwas duk da yake mun gabatar da bayanai masu ɗan tsawo amma halin karatun na ya kasance haka a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta talatin da bakwai zuwa ta talatin da takwas a cikin suratul an'am shafi na ɗari da talatin da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar muna fatan Allah ya karɓi rayukanmu muna akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malan Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin يطير بجناحيه إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله سبحانه وتعالى يتي وما من دابة في الأرض باب وتدبى ودتكي تاك دور كسا an gane ko bayani ya gabata akan nau'ukan dabbobi fil ardi a cikin ƙasa ba wai yana nuna babu dabbobi a sama ba kamar yadda ya zo a cikin suratul shura ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ولا طائر كما أي باب ما من طائر شيني ما طوفي نكينا باب ونسنسو يطير وند يكي فيرا أنغاني كو بجناحيه دفكا في كنسا وتفئلين طار أنا تيوى طار يطير كما أنا تيوى طار يطور waɗansu ɗaliban lugha da suka tashi sai suka ce sunan abin nan wurin saukar jirgi aeroport ko ba haka ba airport suka ce ba a cewa almataru sai dai a ce almatiru domin ismul wato ismul makan a cikin fi'ili wanda ya zamanto yana da ya'un wato haka yake zuwa da ya'un ma'ana in an ce sala yasiru wurin da ruwa ke gudanar sai a ce masil ko ba haka ba ƙala ya ƙilu ya yi bacci ba wancan na ya ƙulu ba sai zama to maƙil an gane ko to sai suka ce ba a cewa ƙara ya ƙiru matsar sai dai a ce maƙil amma hakikatan a cikin luga ya tabbata akwai tsara ya tsuru tsara ya tsiru duka sun inganta kuma wawan in sai a mayar da ita alif matsa ya inganta a cikin larabci don haka wannan ba kuskure bane an gane ko wani lokaci mutum bincike shi ne bai zurfafa ba sai ya zo ya ce malamai sun yi kuskure ashe shine ya fada a cikin matsala illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkar ku an yi bayani ya gabata akan abin da ake nufi ta inda muka yi kamancece ne da inda muka yi sabani domin kama da wane battawa ne al'umam kalima ta al'umam tana nufin al'umma amma a wannan zamanin wani lokaci ana amfani da ita da mayar da abu na al'umma in an ce ammamahu ko ta'ammamahu ya mai da abu na ƙasa gaba ɗaya an gane ko nationalize suke ce mishi ko menene ah, da ya- yaren ah, faransanci an gane ko ko ko dawwalahu ya mayar da shi na daula na ƙasa ko ko ya ɗauke shi ya mayar da shi abu na ƙasashe gaba ɗaya mai ɗaukar sifofi na ƙasashe larabci ne na zamani wanda in ba mutum yana yawan bincike ba sai a ce amma mahu me yake nufi ya rasa inda an ka sama gaba dole sai ka yi bincike ko da kai babban malami ne saboda ka san yaren zamanin wato uslubin da ake amfani da kalma a cikin larabci an gane ko kalima ta suhuf bi take nufi tana fin bi suhuf tana nufin takardu suhufi ibrahim wa musa ko ba haka ba amma yanzu an ce suhuf wani lokaci tana nufin wato jarida mafi yawancin larabawa sun ce suhuf suna nufin jarida kaga in baka sani ba sai ka je ka fada cikin matsala dan haka yana da kyau mutum ya karanta wato abin da ya shafi zamani illa umamun amsalukum face al'ummomi ne wato amsalukum tamkarku ma farratna fil kitabi min shay Allah ce ma farratna ba mu yi sakaci ba kalima ta farrata tana nufin yin sakaci shine at-tadyi' ka tozartar da wani abu amma in ta zo da alhamza afrata tana nufin ya ketare iyaka in an ce wanda afarrata kamar yayi baya in an ce afrata wanda ya ketare iyaka sai ka gane bambancin su a cikin wannan an gane ko ma farratna fil kitabi ba mu yi sakaci ba ba mu kawo wani abu ba fil kitab al kitab wato fi'alun ne bi ma'ana maf'ul in an ce kitab ana nufin al maktub ba mu yi sakaci ba ba mu kawo cikin al kitab ba waɗansu malaman tafsiri mun yi bayani suka ce launin mahfuzu ake nufi ko ba haka ba dan Allah ya kira shi kita an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shi kan shi alqur'ani yana cikin lauhil mahfuz ko ba haka ba bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a nan kitab ana nufin alqur'ani to in an ce ba a bar komai ba an kawo cikin alqur'ani ba ana nufin komai an yi bayanin sa ba a'a an nuna maka hanyar da zaka samu tsira duniya da lahira da duk abin da zaka yi an fahimce ni dan kadan qur'ani ne zai ce mana ba farratna fil kitabi min shay sai mu ce to ina raka in sallah sai ya koma kame kame wani lokaci ya ce fi kafin kammala iku wani lokaci ya ce kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na sallah ba haka ake nufi ba a'a alqur'ani ya nuna maka yadda zaka tsira duniya da lahira ita kanta sunnat alqur'ani ne ya bada permission na abita ya bada izini na abita wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu an gane ko dan haka dai a takaice mun yi bayanin i'jaz alqur'ani kitab ne Allah ya kira shi kitab zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin li'annahu maktub an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة shi kan shi alkur'ani kin rubuce yake an gane ko dan haka an rubuta shi sannan kuma maktubun fi suhuf wato abin nan fi sahaif shi kan shi alkur'ani za a rubuta shi a cikin takardu to dan haka dan an ce mai alkitabu wannan ba matsala bace an gane ko dan haka kuma i'jazi na alkur'ani wancan satin da muka kawo kaɗan ne muka kawo wanda duk ya tabbata hakika ce ta ilimi za a fassara wanda ko bai tabbata hakika ta ilimi ba to za a bar shi a matsayin in ya tabbata wata rana a bincike sai a so a samu nasoshin da suka yi magana kashi in ba a samu ba dama duk abin da ya shafi ilimi Allah ya faɗi cewa a je a yi karatu a yi bincike an gane ko in kuma ba a samu nasi ba shi kenan a tsaya bakin nan an gane ko yanzu kaga binciken da suke yi alqur'ani ya zo ya ce walabitu fi kahfihim salasa mi'atin sinina tace wazdadu tis'a sai ce to Allah ya yi shakka ne wazdadu tis'a a'a in an ɗauki shekara wadda take wato shekara ce ta eh, shamsiyya an gane ko sai ya zamanto akwai ƙari wani lokaci in an samu shekara ɗari uku za a samu shekara wancan tara ƙari a kansu domin shekara kamariya kwanakinta ba su kai adadin shekara shamsiyya ba wanda bincike na zamani sai yanzu na turawa a kwanakin nan ba a cika wani lokaci ba 'yan shekaru suka gano akwai bambanci tsakanin juya wadda rana take yi wa duniya da wata domin ita rana za ta kewaya duniya ne sanin ne ake ɗaukar lokaci shi ko wata zai kewaye duniya kenan adadin kwanakin da wata yake kewaye duniya ba ɗaya bane da adadin kwanakin da rana take kewaye duniya ashe Allah ya sanya su li ta'lamu adad as-sinin wal hisab yoshi na za a ce to kuma yanzu wannan bai zuwa bayan an kirkiro agogo an kalli yadda yake juyo da du- wato rana take kewaye duniya sai a dawo a ce waɗansu da suka zo ka kirkira shi duk da yake wasu malamai sun ce wazdadu tis'a shine kamar bayan sun tashi sun shiga cikin gari sun samu shekara goma sun mutu amma dai wawun tana iya daukar al-istinaf sannan kuma wawun kin tana iya daukar littaghayyur ina fatan kun fahimce ni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ko a ce maka an gano cewa jiki da jiki ƙasa tana jan abin da ke samanta gashi Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula an gane ko duk abin da ke cikin sa mai da kasewa ya rike da shi ubangiji to ubangijin nan zai kasa samun mai yadda za a yi kowanne daga cikin su ya rike wani wani ba zai shiga cikin wani ba Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ko wani na cikin hanyar sa kuma an sanya masa nizamin da wannan ba zai kai wannan ba akwai alaka wadda ubangiji ya sanya tsakankanin su ina fata an fahimce ni to dan haka irin waɗannan abubuwa ai hattara sannan ko da mun ce sammai akwai abin da an rike da su khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wasu sun ce akwai amad ba mu ganin shi ne ko kuma ma babu shi to ko akwai shi ko babu shi Allah yana da izinin da ya rike samari ba tare da wani abu ba wallahu ta'ala a'lam an gane ko to dan haka dai ijaz na alqur'ani ma farratna fil kitabi min shay har duniya ta tashi ba za a kai karshen ijazi na alqur'ani ba akwai asar wanda yake ya zo cikin sahihul bukhari na abi juhaifa Imam al-Bukhari ya kawo shi da kuma Imam Tirmidhi na Abi Juhaifa Abi Juhaifa yake ce ma Sayyidina Ali radiyallahu anhu surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala shi Abu Juhaifa qultu li Ali nace ma Ali dan Abi Talib hal indakum kitab shin kuna da wani littafi ko ma bayan wannan littafi ma'ana shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku da ake ce ma ahlul bait ya ba ku wani littafi a boye a aje wanda ba a san da shi ba qala la sai ali yace a a kaga nan sai a ce akwai mushaf fatima akwai kaza akwai kaza ƙarya ne ya kamata su dauko wannan su karanta shi cikin sahihul bukhari amma sai wanda ga gyara su suke daukowa sai yace illa qala la illa kitab allah babu da wani abu sai littafin allah alqur'ani wanda an kabar mu kowa shine muke da shi to kaji dan shi'a aw fahmun u'tiyahu rajulun muslim ko kuma fahimta wadda Allah zai ba mutum wanda yake musulmi rajulun muslim ya kawo musulmi saboda kafiri bai dace a ce shi zai zo ya yi muna tafsirin alqur'ani ba ina fata kun fahimce ni saboda akwai hatsarin yanzu da abin ana so a kawo yan giya da jahillai da waɗanda ba su damu da addini ba da kafirai duk su fassara mun alqur'ani su ne suka gane mu bar fassarar magabata mu bar fassarar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mu zo mu dauki fassarar wani wanda ya rayu can kasashen turai ya shagi a kariki aw ma fi hadhihi as-sahifa ko ko abin da ke cikin wannan takarda shine manzo ya bar mana qala nace qultu fa ma fi hadhihi as-sahifa menene yake cikin wannan takardar qala sai sayyidina ali yace al-aqlu al'aqlu shine ni shine hankali to ba shi ake nufi anan ba al'aqlu na ana nuhin wato diyya a cikin yaren malaman fiqh da haka ka dauko kawai littafi kace zaka karanta ka fassara wallahi bane kai kokari ka koma wajen malamai kuma ka dauki sharha da ya ce al'aqlu kace hankali ta ka shiga cikin matsala diyya ake nufi anan hukuncin diyya an gane ko wa fakakul asiri da kuma yadda za a amso mutumin da aka kama a wajen yaki ko ba haka ba prisonnier de guerre kamar yadda suke faɗi amma a luga ana cewa fikak ana cewa fakak amma dai a rubuce fakaku yake an gane ko wala yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri sai dai su karbi diya an gane ko wannan kuma lokacin da musulmi suke da karfi yanzu kuma sai dai a kashe musulmi dubu ɗari amma an kashe kafiri guda duniya tana ji amma ga kasashen musulmi yau ba a san adadin mutanen da aka kashe ba a kasar iraki ba a san adadin mutanen da aka kashe a cikin suriya ba ba a san adadin mutanen da aka kashe ba a yakin boko haram kuma yana ci gaba ga irin yaƙi yaƙin da aka yi kasashen musulmai amma ba ka jan adadi amma da an ce mutum guda ya mutu turai duk kafafen yaɗa labarai na turista sun yi bayani jini ya fi jini ne subhanallah to Allah ya kyauta an gane ko to wannan dai yana nuna muna abin nan ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri an gane ko kuma wannan yake nuna muna ahambiya ubangiji yayi wannan dai ya nuna muna muhimmancin littafi a'id al-qarani ɗaya daga cikin doktor a'id al-qarani a'id al-qarani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na saudiya ya nuna musulmi bu san muhimmancin littafi ba domin yake cewa a cikin saudiya wata khutba ce yake yi yake cewa zaka ga littafi na fathul bari kudinsa da kudin rago an gane ko dan rago kudinsu ma'ana zozo zozo ɗaya amma wani mutum zai rayu ya kama cin rago rago rago sai ya mutu bai sai littafi guda ba wannan al'umma musulmi kenan kuma turawa sun ce in kana son ka boye ma dan afirka abu to ka sashi a ina ka sashi cikin littafi shine matsalar mu kenan wai sai mutum ya mutu bai gani shi ba to yayi wadansu abu ya yake cewa salis suhuna al-fibati am ma'alina wa nashidur ruzza hal khaba ar-rajul fina واستمطر الدمع للمذبح ومت فرحا على الحنيذ ولا تخشى أعادينا دع الكتاب لقوم يهتفون له هل الحروف تغذينا وتسقينا والأم مسلمي سكي تيوا سل السحون التباتي أما علينا سل كتنبي السحون واتو تري تري أنغاني كو تراركا كنزا أتيكو كو تري روا التباتي أما علينا يد منك تاكو أدن نيمان توككم nan na nan na muke neman daukaka wa nashidur ruzza ka tambayi arruz bito wanda ake jayewa dan bito ko a jaye wajen cin abinci hal khabar raja fina shin shi ya sa tsammanin ba za mu yi aikin mu ma'ana ya tabe daga biyan bukatun mu a'a da mun tashi buɗe muke za mu ci abinci yace wastamtir dam'a lil mazbah ka zubar da hawayenka saboda abincin da zaka ci ma'ana ka damu da cin abinci wa mutfarahan alal hanidi kai muri wato kai murna ka tashi alal hanidi lokacin da an ka nama soye wala takhsha a adina kan mu ji tsoron muke mu musulmi mu zaman mu kan mu yi karatu saboda ba a ci gaba sai da karatun shi yasa ake ce mu da kan mu yi karatun ko mu yi kaza ko mu yi kaza ko mu yi kaza namu wala tastayqizu ma faza illa nuwamu wa tasabbatu fi jahlikum fasharru fasharru an tata'allamu haka suke ga muna yace wa mutfarahan alal hanidi wala takhsha adina yace da'il kitaba liqaumin yahtifuna lahu musulmi to suka kai karatu bari masu can masu karatu su ta yi halil huruf tughadina wa taskina shin littafi yana ba mu to ko yana ba mu abinci ko yana ba mu abin sha haka mun ka kasance Allah shi mun mai kyau to shi yasa da mun kai wasa da wannan addinin mu da yazo da komai da komai Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum har aka tambaye ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi hal 'allamakum nabiyyukum kull shay shin annabin ku ya koyar da ku komai yace ajal hatta al-khira'a ko khara'a har yadda ake shiga ayi kashi addinin musulunci ya karantar da ku sannan kuma alqur'ani ya zo ya ce iqra kai karatu da karatu ne zaka samu yancin kanka ka ci gaba duniya da lahira to yana an kai mu addini mu an ka ci mu damu mun kai zaune har ana koya muna komai har ya kai an koya muna turanci mun koya an koya muna faransanci mun koya an koya muna geography mun koya har aka zo aka ce muna hatta da musulunci ba mu gane ba sai an koya muna musulunci tun da yanzu ga islamology nan ga islamic studies an kirkiro an ka zo mun ka ce to an ka ce za a koya mana musuluncin an ka zo da ta'arifi wanda ya saba ma abin nan ana ja gaba ana ja gaba ana ja gaba sai an ka to an ka ce mana to har yanzu ba addinin ba mu gane shi ba sai an koya mana addini aka ce ba mu iya rayuwa ba da zamantakewa sai an koya muna aka ce muna ba mu iya tunani ba sai an koya muna da zamu tunani kai karshe karawa da karo an ka ce hatta da kwanciya da mata ba mu iya ba sai an koya mu da zamu kwanciya da mata mu ko ba shi na ana kira su makarantu ba ana koyar da kwanciya da mata ko ba a koyarwa yanzu mu yanzu 'yan afirka to abin tambaya anan shi baturen da ya ketaro da turai ya koya ma mutane da zasu kwanciya da mata ko shi dan afirka wanda ake biya ya koya ma mutane da zasu kwanciya da mata tambaya guda kawai zamu yi tunda an ce sai an koya muna shin shi in turai ne akwai mutane da sun tsufe shi a nan afirka kafin ya zo an gane ko to ya an kai magabata su kaka an kai afirka sun ka haifi al'ummomi har suka kawo in kuma dan afirka na to wai kai abinda ba mu gane ba kafin ka fara koya wa mutane yadda za su yin kwanciya da matansu wai kai kaka an kai an ka same ka yanzu jama'a kai jama'a a ce yanzu har da kwanciya da mata sai an koya muna Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay ban bar muka yi sakaci ba face komai mun sanya shi a cikin littafi mun kawo maganganu na malamai summa ila rabbihim yuhsharun sannan kuma za a taro su zuwa ga ubangijinsu an gane ko ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu waɗansu malamai suka ce to nan an ce summa ila rabbihim amma an kawo dabbatin fil ardi an kawo ta'irin yatiru bi janahihi to kuma ila rabbihim alhali ba su da hankali ba abuna mai hankali ba to ya ya an kai an ka samu wannan waɗansu malamai suka ce a'a damiri summa ila rabbihim yuhsharuna yana komawa ne zuwa ga kafirai wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih domin sun yi inkarin za a tayar da sura na tashin alkiyama sai an ka ce summa ila rabbihim yuhsharun su waɗanda suka faɗi wannan magana za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu waɗansu malamai suka ce a'a damirin zai koma zuwa ga illa umamun to in ba mun ce umamun amsalukum ai ba su da hankali ko ba haka ba har yanzu dai sai suka ce a'a saboda wato amsalukum ya haɗe da umamun tunda mu amsalukum mu mutane da aljannu su ko umamun waɗancan ta al'umma ta dabba ko kuma muna shiga cikin dabba ai mu ma ina fata an fice sai ne an fitar da mu sai ya zama to da mai hankalin da wanda bai da hankalin an haɗa sai an kace summa ila rabbihim yuhsharuna waɗansu malamai suka ce to amsalu kum din nan damiri na kum shine wato damiri yake koma zuwa gare shi amma a aqida in mun zo ba mu bukatar wannan domin malaman lugha zaka ga kullun suna cewa in an kawo damiri na abin da bai da hankali sai a kawo da bai da hankali an gane ko misali kamar inda Allah subhanahu wataala yace id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kaga tace ra'aytuhum na gansu sai ta ce a to ai rana da wata ba su da hankali ko ba haka ba wannan bi itibari kai dan adam za a ce haka amma ga Allah bai dace ai isnadin wannan ba ina fatan kun fahimta don mi don shi Allah ba a ce akwai abin da bai jin abin da ubangiji ka faɗa an gane ko sun mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'ina an gane ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kay law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian ka san ko dan mi min khashiyati llah kuma kace bai gane ba misalai suna nan don haka dai waɗansu malaman lokacin su ce a tafi cewa wato taglibi ne aka yi ko kuma a babin malaman aƙida cewa tabbas ba a cewa ba su fahimta abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa thumma ila rabbihim yuhsharun akwai riwaya daga ibnu abbas yana ganin al hashr shine za a wato su dabbobin za a wato abin nan kashe su za a mayar da su furqaya shine summa ila rabbihim yuhsharun amma zance mafi inganci yuhsharuna za a tayar da su su ma zuwa ga hisabi an gane ko dan Allah subhanahu wataala ya ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al'isharu uttilat wa idza alwuhushu hushirat wanga ya kira na tashin alkiyama ne dan haka kuma za a tayar da su Allah shi ke da ikon wannan sai Allah ya ce
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا التي وأن سك قرية الدآيوين summun wato wato kurame na ko ba shi ba jam'i ne na asammu malaman luga suka ce as-sifal mushabbaha sifa wadda take mushabbaha bismil fa'il kenan in ta zo ala wazni af'ala mace ta zo ala wazni fa'la'a jam'in shi na zakuwa akan fu'lun in an ce wato asammu shine namiji ko samma'a mace jam'i sai zama to summun an gane ko wato ahmaqu ana cewa humqun mace kuma sai a ce hamqa an gane ko in an ce ahmar shine ja ko mace sai a ce hamra jami'i sai da mutomi humrun aswadu namiji mace mi tace sauda jami'in shi sudun to dan hakan ga summun jami'i ne na asammu wato kurame ne bassaji ko basuji wa bukmun kuma bebaye ne fi dhulubati suna wato fagamniya ne in ji malaman gaure a cikin duffai to a nan Allah ya fanta su da su abubuwa guda biyu akwai ƙari nan ba a kawo ba cikin suratul baqara sai Allah ya ce summun bukmun umyun fahum la yarji'una kaji an ƙara kuma makafi ne an gane wannan a cikin baqara har yanzu Allah ya ce summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna na farko fahum la yarji'una na biyu fahum la ya'qiluna Allah ran makai hattara sai ka bambanta tsakankane su to amma malaman tafsiri sai suka ce abu saki na naji kai dariya lahiya wato abin da malamai suka yi bayani na an ce musu summun wato kurame ma'ana bastaji amma in muka duba sai mu ga kafirai ayoyi da dama sun tabbatar da cewa suna ji ko ba haka nan bane Allah ce wa minhum man yastami'u ilayka ko ba haka nan bane suna saurare zuwa gare ka ko ba haka nan bane a to kaga inda ba su sauraren manzon nan to ai ba bai dace a ce ba wato balle har a ce sun saurare shi lalle tabbas suna ci an gane ko tunda an ce yastami'una ilayka suna saurare ko shurare inda wadansu izuwa gare ka to kaga ko ashe ba ba, ba sun mun bane ba kuna ne bane sannan wa bukmun an ce bukmun ba su bebaye ne ba za su iya yin magana ba to alhali ko kafirai Allah ya nuna suna magana Allah ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna munafiqai kafirai ne Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ko ba haka nan bane Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كما هكذا بني Allah subhanahu wataala ya faɗi ma suna da daɗin zance za su zo su kawata maka magana ko ba haka ba ya tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim to ya za'i kuma a ce musu bukmun bebaye ne ba sa iya magana alhali ko an faɗi cewa sun iya tsara magana wala ta'rifannahum fi lahnil qawli ko ba haka nan bane qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wato qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashhatan alaykum fa idza جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد kaga wannan ya nuna ce suna magana sannan to mu koma bakara an ce umyun ba sa gani ko ba haka dan bane an ce ba sa gani alhali ko suna gani domin suna zuwa wajen yaki an yi yaki tsakankanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba an kai ana suna ganin suna ganin inda suke bugawa suna ganin yadda ake bugun su to inda ba sa gani to ai bai dace a ce sun yaki da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba an gane ko kuma qur'ani ya tabbatar da suna gani domin suna tafiya kasuwa su je su yi harkokin su su yi kaza su yi kaza su yi kaza har su kafa hujja da cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu sun kace mi aw nara rabbana inda ba su da ido ai bai dace su yi wannan magana to a takaitan takaitawa ba sai mun ja lokaci ba shine cewa wato da an kace summun su mutane ne waɗanda kuramin ne ba sa ji ma'ana ba sa jin gaskiya su yi aiki da ita an gane ko duk abin da bai da amfani ko ba zai yi amfanin da ake so ba sai a dauke shi kamar babu shi bukmun bai ba yana ba za su iya furuci da gaskiya ba ko sun santa an gane ko to kuma umyun tuntan ya zo cikin suratul baqara nan ba a kawo shi ba makafi ne ba sa ganin gaskiya su yi aiki da ita sai Allah ce fi dhulumat suna tafiya cikin dufai kala kala daban-daban banna ta yi musu yawa man yasha illahu duk wanda Allah ya so yudlilhu ya batar da shi zai batar da shi domin abin yana da alaka da mashi'a an gane ko nan akwai alhasu ai man yasha illahu idlalahu yudlilhu to saboda shi fi'ilin ya zo ba a bukatar sai an kawo shi domin alhasu min asalibin lugatil arabiyya man yasha illahu idlalahu yudlilhu an gane ko duk wanda Allah ya so batar da shi zai batar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim an gane ko ai wa man yasha hidayatahu yahdihi ila siratin mustaqim aw yaj'aluhu ila siratin mustaqim amma sai ya shafe shi saboda siyaki in ka zo kai zaka iya ganewa wanda Allah ya so shiriya zai shiriya wanda Allah subhanahu wataala bai so shiriya ba kuma zai bata babu wanda yake shiryar da wanda Allah ya so amma Allah ya san mai niyyar shiriya shi yasa ya bashi shiriya ya san wanda bai son ta bai bukata shi yasa Allah bai bashi ba mun karanta aya wanda ta nuna cewa ko da an sun ga wutar jahannama ko ba haka ba sun ganta ga ta kiri da muzu aka dawo da su duniya sai sun dawo shi yasa ba a bukatar wani tawili naka walau tara idhu qifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin Allah ce kai bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu kai mai tunani irin na tunanin abin da kake ganin kamar ba zai iya yiwa ba walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun an gane ko Allah ce wa man yasha wanda Allah so ya ja'alhu ala siratin mustaqim Allah zai shiryar da shi an gane ko hanya madaidaiciya ya Allah zai shiryar da kai hanya madaidaiciya an gane ko ya zaman to kana aiki da abin da an kai ma wa'azi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima ka saurari abinda malamai suka ce ka je ka yi aiki ka shirya in ba haka ba ka bace duk abinda kake takama da shi karshe kai nadama duniya da lahira Allah shi mu da tsari an gane ko sallah ce qul ara'aytakum قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Ƙul ka ce da su an gane alkur'ani wani lokaci yana kawo wa ƙul in za a fara magana saboda ya maido wato kamar alkur'ani magana ce ta isar da sako shi manzon na an ce ya ce an gane ko wani lokaci kuma ba za a kawo magana ba saboda an san da manzon da ya zo magana dama ba magana ya zo daga wajen shi bane ya ce alkur'ani daga wajen Allah ne amma nan kamar ana son a maida maganar saƙo ne tsakaninsu da Allah don saboda a tsoratar da su shi manzon ba shi yake da kiyama ba an gane ko ba shi yake da azaba ba qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum shi yasa zaka ga waɗansu sun shiga cikin matsala sun ce a to ai kul din nan ya kamata a cire shi a cikin alqur'ani ko ba haka ba an samu waɗansu masu wannan mazhaba a wannan shirme ne da rashin hankali shi Allah subhanahu wataala lokacin da kike mun zo kul ana son magana ta koma ne su gane sako ne aka turo lokacin da aka ga dama kuma sai ayi kamar ana magana da su ne direct an gane ko inna a'tainakal kautsar da ya zama to wannan za a kare manzo ne to sai Allah ya amfani ba ya amfani zumiri na kul ba an kace inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka ka ka ka huwal abtar amma da aka ga wajen tauhidi sai kuma aka maido damiri na manzo yayi magana wato matsayin mai kare ubangiji Allah subhanahu wataala an gane ko qul huwallahu ahad Allahu samad dan haka jahilci ne kace a cire kullu an gane ko kul kace da su ara'aitakum ay akhbiruni haka malamai suke cewa ko bani labari wannan kalima tana da matsala saboda ara'aita shi ta din ya kamata ya zama to fa'ili to amma kuma wannan ta'un kin larabawa sun yi bina'in ta ba ta canzawa an gane ko a ra'aita ka a ra'aita ki a ra'aita kum a ra'aita kunna ba sa canzawa shi yasa sai suka ce an wato gina ta ne ma'ana cikin yaren larabci ko kuma yare na duniya za ka ga wani abu da masu yaren suke amfani da shi amma inda za a fassara ma shi ɗaya bayan ɗaya bai baka ma'anar da kace so ko ba haka nan bane da zabarmanci in an ka ce kai yesu ne ma'anar kai yesu a'a fasar shi nake so guda guda kaga tsaya habbadi to kai a Allah eh ka gani amma yanzu in za a fassara shi dai bayan dai sai mutum ya ga ma'anar ba haka bane amma in ka zamna da masu yaren zaka fahimci menene ake so a ci mun fahimci wannan da kyau to wanga irin shi na shi ma cikin larabci to a ra'aitakum shi yasa malamai suka yi sabani wajen i'rabin ta kadiba cikin i'rabul qur'an al-karim na muhiddin darwish kadiba cikin at-tahrir wa tanwir kadiba cikin al-bahr al-muhit na wato abu hayyan at-tauhidi al-andalusi ba abu ba al-bahr al-muhit na abdullahi gondu an gane ko waɗansu malaman luga suke cewa wato shi a ra'aitakum shi fi'ili na ra'a yana buƙatan maf'uli guda biyu an gane ko to wannan jumla ta in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a ita ce saddat masadda maf'ulai ne ta hana maf'uli biyu su zo sai wannan jumla ta zo ta zamna wurin su wajen i'rabi kenan wajen yan luga sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a nan ita a ra'aitakum duk da yake ba ta canzawa amma kum da kashi yana iya canzawa don cikin suratul isra ce ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya an gane ko sai suka ce shi maf'uli na dai da maf'uli maf'uli na dai da na biyu an shafe su amma min babit tanazu ne akwai abin da ake cewa at-tanazu wato abubuwa guda biyu suna son abu wai ma'ana in ara'aitakum wa atakum azabullahi sai zaman to azabun shine fa'ilin da yayi tanazu da ara'aitakum da atakum waɗansu malaman luga suka ce a'a wannan fassara ta ta yi nisa abinda ake nufi maf'uli na ɗai da maf'uli na biyu an shafe su amma kaddara su zamu yi qul ara'aytakum ibadatukumul wato ibadatukumul asnama an gane ko hal tanfa'ukum kenan al ibada shine maf'ulul awwal an gane ko hal tanfa'ukum ita ce jumla a matsayin maf'uli na biyu waɗansu sun tafi akan wannan to don haka dai wannan duk saboda asalin kalimar ta saba ma yadda ake amfani da ita shi yasa kuke ganin mutane sun samu cikin matsala cikin wajen irabinta waɗansu malamai suka ce a'a an shafe shi amma ba a kaddara shi ba saboda mushkilar da ta sa an kai amfani da wannan ara'aitakum anfusakum to shi fa'ilin kaga kanka ma'ana an umurce ka ne kai kalli kamar yadda kake to da da fi'ilin da fa'ilin duka abu guda ne shi yasa sai an kai amfani an ka tunkusa kalma guda ba a bukatar sai an kawo fa'ili tunda an ce ara'aitaka nafsaka kaga yayi yawa sai ba a kawo ba tunda an san kai ne zaka kallo amma qul ara'aytakum kace da su ku bani labari in atakum azabullah idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo muku aw atatkum as-sa'a ko ko kiyama ta zo muku as-sa'a wato na ana nufin alkiyama ɗaya daga cikin sunaye na tashin alkiyama as-sa'a ana nufin lokaci as-sa'a ana nufin agogo a wannan lokacin yana ɗaukar wannan amma nan kiyama ake nufi an gane ko to in wannan ya zo muku a ghairallahi tad'una shin wani Allah kuke ambato an gane ko in kuntum sadiqina har in kuna da gaskiya cewa wato ababen da kuke bauta ma sun cancanta a bauta musu an gane ko kalima ta a ghairallahi an gabatar da ita shin akwai wani Allah wanda kuke roko babu shi tabbasu da kansu sun san haka an gane ko ita kalima ta ghaira malaman lugha sun yi cece kuce akan ta mai yawa na farko a larabcin zamani yanzu ana kama ta alif wallam sai a ce ja al ghairu to al ghairu din nan ana sa mata alif wallam wadansu malaman lugha suka ce duk cikin alqur'ani kaf babu inda ta zo da alif wallam sai dai da idafa shin ana yi ko ba yi wadansu malamai suka ce a'a al afsahu ba mu cewa kuskure ne sai mu ce wanda an mafi inganci na alkur'ani ai mata izafa amma in an sa al-alif wal lam to babu matsala sannan ta'arifin ta tunda in an ce ghairu ghairi wani na ai kowa na iya shiga ciki to ya za a yi ta zama ma'arifa da an sa mata alif wal lam sai aka ce a'a akalli nan jinsi ne aka kalla kamar a ce jama'a biyu ce kenan in an ce ghairi ni na fita daga ciki magana ta daga ta kare ta samu ta'arifin ta ina fatan kun fahimta sannan waɗansu malaman lokaci suka ce ba a cewa la gairu sai dai a ce laisa gairu sabani ne dan saboda bincike na luga yake bada wannan wanda suka ce a ce la ghairu ibnu hisham al-ansari wanda yana daga cikin manyan manyan malaman nahwu na duniya wanda yana da wahala a maimaita irin su yana da mughnil labib an kutubil a'ari an gane ko yana da awdaf al-masalif yana da dalilin tafalluga masu girma sosai yace ba a cewa la ghairu to kaga wani sai shi dauki wannan ya tayi ya ce ai ibnu hisham al-ansari ya ce kaza ya ce kaza shi ba sai ka kara bincike an gane ko amma da aka yi bincike sai aka gano wannan ai babu matsala daga ce laisa ghairu da la ghairu duka babu matsala amma malamai da suka tashi sai suka ce a ibnu hisham al-ansari akwai matsala kai ka ce ba a cewa na farko bai dace ka ce ba a cewa ba saboda littafai sun tabbatar da wannan na biyu cikin littafin da ibnu hisham al-ansari ya ce ba a cewa kuma sai ya zo shi ma ya faɗi irin wannan kaga ya fada ciki al-sheikh abdul latif shuwairi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha na libya kuma na duniya ya kawo magana yake cewa ibn hisham al-ansari yace al-mawdi'ul khamis wuri na biyar yana magana ne kan waɗansu abubuwa yace aya inda Allah yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ابن هشام يتي قرئ في السبعة an karanta cikin kira'o'i guda bakwai bi raf'i ya'murukum kina an ce wala ya'murukum wa nasbihi kenan ko kuma an karanta wala ya'murukum yace faman rafa'ahu qata'ahu amma qablahu duk wanda ya karanta wala ya'murukum kenan wata magana ce sabuwa tunda ya yanke shi wa fa'iluhu damiruhu ta'ala fa'idi sai zaman to damiri na Allah kenan wala ya'murukum Allah aw damirur rasul ko wala ya'murukum rasul wa yu'ayyidu al-istinafu qira'atu ba'dihim akwai wata kira'a wadda ba ingantatta ba ce shadda ce amma tana taimaka ma wannan ma'ana ba wai dan a karanta da ita ba walan ya'murakum kaga lan dole ta kuma magana sabuwa sai yace wala ala hadhihi alqira'a nafiya an gane ko kina waga qira'a la nafiya ki nafiya lil jinsu wadanda cewa ba ta shiga sai yace la ghayru an samu matsala ko ba san ba sai Sheikh Abdul Latif Shure ce wa subhana man la yansa wala yusbih tsarki ya tabbata ga Allah mallayansa Allah shine bai mantuwa wala yasku kuma bai rafkarwa don kaka ce kuma bai mantuwa a ce abin yayi takrar kasan malamai dan haka dai a yare ya halatta a ce tunda shi ma gashi ya faɗa ko kuma yace yayi kuskure an gane ko to a ghairallahi shin wani Allah za ku roko in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya to ga amsa bal بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون to wannan ita ce halin su duk lokacin da azaba ta zo musu ko sun ka shiga cikin wani tsanani an gane ko Allah ya yi bayanin wannan a cikin ayoyi daban-daban an gane ko huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أهيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين كان أنش كما قال رسول مع الله فإذا ركبوا في الفلك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو نري الله فمنهم مقتصد dan wannan ya nuna maka ba duk kafirai ne suke dogewa akan kafirci ba waɗansu za su dawo wannan ita ce halin su akan lokacin da suke shirka wannan tana daga cikin ayoyin da lokacin da Ikrima dan Abi Jahal yana da rabon shiriya yayi gudu ba zai ya so ba zai musulunta ba an gane ko ya tafi yana tafiya sai suka shiga cikin jirgi sai jirgin ya samu matsala a sai ga mutane kowa yana ambaton Allah shi ma yarke roƙon Allah in Allah ya tseratar da shi zai yi mi zai musulunta domin ubangijin da in ka shiga cikin tsanani kake kiransa an gane ko duk wanda ya shiga cikin tsanani wa zai koma ba zai koma ba Allah subhanahu wataala hatta da annabawa in sun ka shiga cikin tsanani wa sun ya komawa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo wajen yaki aka zo badar ko uhud muqad abin da mu dauki uhud istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ko mu dauki badar akan wani zance yadda wadansu malamai suka tafi an gane ko kaga manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su ba kafiran suna koma ma Allah ikrima yace to in Allah ya tsirtar da shi zai dawo da yadda Allah ya tsirtar da shi sai ya koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta wannan tarihin wannan kissar malamai sun kawo ta cikin littattafai da dama imam al-hakim ya kamo wannan riwaya imam ibnu asakir a cikin tarihin shi na dimashq ya kawo wannan an gane ko imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba ya kawo ta da imam ad-daruqutni da haka riwaya ce da take ingantatta kada wani ya ji an kawo ta cikin littafi guda kilan yace bata inganta ba to da haka dai ɗabi'a ce ta kafirai in suka shiga cikin matsala za su dawo ma Allah subhanahu wa ta'ala amma duk lokacin da suka shiga cikin jin daɗi sai su koma zuwa ga su amma mumini yana koma ma Allah ko cikin halin tsanani ko ba cikin halin tsanani ba ko da yaushe yana tare da Allah an gane ko amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke karɓa ma kowa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a al mutarra nan ba ana nufin Allah shi yake karɓa ma wanda yake cikin lalura ba to shi wanda ya bari cikin lalura wa yake karɓa mishi Allah na an kawo al-mutarra saboda shi na a cikin matsatsi ko ba haka nan bane to Allah yace bal iyyahu tad'una Allah kai kuke roko fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai Allah ya kuranye muku an gane ko ya yaye muku ma tad'una ilayhi abinda kuke roƙon Allah zuwa gare shi an gane ko amma in sha'a in Allah ya so a cikin suratul baqara sai Allah ce a in dai an roƙa zai bayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani to nan ko an ce fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a in ya ga dama sai malamai suka ce a'a in ka ji an ce in sha'a shi mumini in ya roƙi Allah matukar ba sakon Allah bane kuma matukar ya roƙi Allah cikin sharuɗan da aka wato gindaya na karɓa ta addu'a Allah zai karɓa amma su kafin rai nan da an kace in sha'a saboda akwai abubuwan da in komi dole sai da mashi'a ta ubangiji ko ba haka ba Allah ba zai karba musu ba sai abin da ya gada ba in ya tashi halakar da su in ya gada ba ya karba in ya gada ma ya bar su sannan kuma shirme ne ganin cewa in kana cikin teku kamar ka tsira amma in baka cikin teku ba kamar wato in ka fita ka kai bisa kasa kamar kana ganin ka tsira Allah zai iya kama kasa duk inda ya gada ba an gane ko eh afa amintum أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم تنا يواكو داو إن كنت إلى ينزو كما كان بني sannan kuma Allah na iya sawa ƙasa ta girgiza da ku ko ba haka nan bane domin ƙasar ai ita kanta tana biyayya ne ga ubangiji amma hankalin dan adam sai shi na ganin kamar in shi na saman teku bai tsere ma Allah ba amma in yana bisa ga doron ƙasa ya tsere ma Allah afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ard aw ya'tiyahum al-'adhab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim an gane ko a'a tekun ba ita ce take tsirtar da kai ba ko kaza kawai ka bi Allah ta inda duk ya ga dama sun ne da ka baka fa yakshifu ma tad'una ilayhi Allah zai kuranye muku ko ba shi ne suna cewa kuranyewa eh in ji malam banzauri in kana karatun qawaidi yace to li yakshifa don shi kuranye maka ma bika abin da ke tare da kai min al ashkali da daga rikice rikice an gane ko in sha'a in Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa abin da ya so amma banda wani abu na nan ga nan ya ce in wato in atakum azabullahi aw atatkum sa'a nan in azaba Allah ta zo Allah zai dauke ta amma in sha'a in ya ga dama aw sa'a ita sa'a Allah in ya so ba a cewa in Allah ya so dama Allah ya so kiyama sai yayi ta ita ba ta da gaske wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur sai wani yazo ce a'a to aina anti in sha'a in tabbace ita la rayba fiha da wani ya ce to ka gari bari mu je mu yi abin da muka yi kaji ma kiyamun ma kila wa kala na wallahi Allah ce fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wallahi kaka ce shakka ta insha kiyama ba ta daga ciki mu ga maka mu gaskiya fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a banda qiyama watan sauna ma tushrikun za ku bar abin da kuke shirka ma'ana za ku manta da su don barin da za ku musu zai sa dole sai kun bar su wato annisyan wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta mantawa ko kuma annisyan yana nufin ka bar abu da gangan to tan sauna nan da gangan za su bar su don koda suna tare da allolin su a cikin jirgin ruwa in aka samu tagoro ta taso za su bar su amda su kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka da duka dai ma'ana guda biyu zai iya ɗauka su watan sau da ba su shirkun sai ku manta abin da kuke shirka da shi na gumaka shine abin da suke shirka da shi da Allah ko ba haka ba an gane ko domin Allah subhanahu wa ta'ala nan ma tushrikuna mausul ne to ma tushrikuna abin da suke shirka da Allah da shi to sai zama to duk mushriki zai shiga duk mai shirka in ya lokacin da ya shiga cikin matsala sai manta ya kuma ma Allah subhanahu wataala an gane ko hatta da wanda suke cewa babu ubangiji a da suke cewa babu ubangiji lokacin da suka shiga cikin matsala suna koma ma Allah subhanahu wataala suna cewa oh my god ah my god menene my god oh mon dieu kai da kace babu Allah kuma ka shiga matsala kace mon dieu kaga ya nuna cewa sun koma wa suke bauta ma shedan suke bauta ma da suka ce babu Allah sun bi son rasuli ba wai dan saboda babu abin da suke bauta ma bane an gane ko dan haka watan sauna ma tushi kun ko wacin shirka duk wanda ya shirka zai manta abin da yake shirka kenan yanzu in misali in waɗanda yanzu kristoci ne sai mu ce suna shirka da Yesu almasihu sai su manta da Yesu almasihu su koma ba Allah in yahudawa ne wa qalat yahudu uzairu ibn Allah sai su manta da uzairu sai su koma ma Allah subhanahu wataala in masu bauta ma shanu ne shi yasa qur'ani ya kawo ma ismul mawsul likai تشمل كل ما يشركون به سألتهم ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون malamai sun kawo wata magana mai ban mamaki a ƙarƙashin aya wadda ta wuce yanzu cewa wato mushrikai suna koma ma Allah subhanahu wata'ala lokacin da suke cikin tsanani amma za ka ga waɗansu daga cikin musulmai lokacin da suke cikin tsanani sai su bar Allah su koma zuwa ga waɗansu kaga mutum misali ya koma yana zuwa wajen kabari lokacin da yake cikin matsala ya mace da ya daga hannunsa kawai ya roki Allah subhanahu wata'ala ko mutum ya shiga cikin wani tsanani sai ya kira wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala kaga shi ya juya shi kafiri lokacin da yake cikin sauki an gane ko pagan in yana cikin sauki sai ya manta da Allah ya kawo waɗansu abubuwa ya sa amma da ya ci wuya sai ya koma ma Allah amma musulmi lokacin da ya cikin sauki sai ya zama tare da ubangiji amma lokacin da ya shiga cikin tsanani sai ya koma kuma ya kira wani wannan kuskure ina fata an fahimce ni Allah ya gane da mu sai Allah ce walaqad arsalna wallahi allamul muwatti'a lil qasam ko wala kad haqiqa arsalna mun turo ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomin da suke gabaninka malaman tafsiri suka ce anan akwai maganganu masu yawa na dai wala kad arsalna mun turo to an turowa ai an turo manzanni an shafe kalima ta rusulan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان بني ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا كذا أن شافي ونن وما كان بني sai Allah subhanahu wataala ce to walaqad arsalna ila umamin min qablika abu na biyu an shafe abinda an ka tura annabawa da shi ko ba haka nan bane domin wato su annabawan nan an tura su ne da hujjoji bayyananni an turo su da littattafai nan ba an shafe su an gane ko laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qisti kenan nan an shafe wato an shafe rusulan an gane ko sannan an shafe al bayyinat da al kutub dole sai mun kaddara su anan ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to anan in ka ɗauki jumlatar ka huta in ka ce wajen tafsirin qur'ani da qur'ani to nan ka kama kawo ayoyi sai ka gaji domin an ce an tura annabawa zuwa ga al'ummomin da suka gabace shi kaga nan jumlatan ya kawo shi to amma in ka ce tafsilan sai ka sha bayani domin mi domin annabi Nuhu alaihi salam yana daga cikin annabawan da an ka tura gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sannan kuma sai an kawo al'ummarsa kaga sai ka kawo kissa annabi Nuhu laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaikum azaba yawmin azim wa laqad arsalna rusulan wato laqad arsalna ila umamin min qablika sai ka koma wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu sai ka koma wa ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu kaga dai haka zaka ta ila umamin min qablika sai ka dawo annabawan da suka zo a cikin alqur'ani ka kawo su waɗanda ba su zo ba kuma sai ka mayar da al'amarin su zuwa ga Allah an gane ko inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq إسحاق ويعقوب والأسباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك waɗanda ba a bada labarin su kaga ila ummin min qablika jumlatan ne tafsilan kuma sai ka bi bayanin su kaga aiki ya same ka wala qad arsalna ila ummin min qablik haqiqa mun aika manzanni manzannin nan nan babu shi a larabce babu shi sai dai mu kawo shi a hausa ko ila umumin zuwa ga al'ummomi min qablika zuwa gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra malaman tafsiri suka ce nan an shafe abin da yake gaban fa'un ai fa kazzabu sun qaryata in mun ka duba ma ina ganin ko cikin jalalin ba a kawo bai da kawo fakazzabuhum sai suka ƙaryata su to ita fakazzabuhum domin sai da suka ƙaryatar da annabawan sannan fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra an gane ko to amma siyakin dole sai ka fahimci ka sannan da ka kaddara shi ibnu malik a cikin alfiya ce in wata kalima ka fahimci cewa babu to ka kaddara ta wa hazbu fadlatin aziz in lam yadur in kaga abu fadla ne to ai wanga fa wato fakazzabu wa ma fadla bane ma'ana dai duk abin da zai cutar wato bai dace a ce an shafe shi ba ina ga haka zai fi dan haka walaqad arsalna ila umamin min qablik fakazzabu ko fakazzabuhum sun ka karyatar da annabawan su an gane ko fa akhadnahum sai muka kama su bil ba'sa'i yace shiddatul faqri shine tsananin talauci inji mai jalali ko wad-dharra'i da al-marad shine rashin lafiya a'a alba'sa tana nufin alba'as tsanani tana yiwa talauci ne tana yiwa kaza ne tana yiwa kaza ne wato kebance shi nan wata wato kamar an yi tafsir bil misal ne amma alba'sa wato daga alba'su aka dauke shi sai aka maida shi kamar suna aka kara mai alif da alhamza an gane ko an kara alif baki da kuma alhamza alba'sa shine tsanani Allah ya kama su da tsanani Allah shi ya san irin tsananin da ya kama su da shi wadarra da cututtuka Allah ya san irin nau'i na cututtuka daga adarru da an ka kara alif da alhamza an gane ko me yasa Allah subhanahu wata'ala yi wannan la'allahum yatadarra'un dan saboda su yi kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai kai hatara a cikin suratul a'raf la'allahum yadarra'una nan ko la'allahum yatadarra'una na akwai ta'un can kuma babu sai an kai dadun guda biyu saboda ta'un da dadun suna kusa da juna an gane ko kenan can an ɗauki ta'un din ne an yi iqlabin ta ko an canza ta an yi tabdilin ta mu ce tabdili wani ya fi gane haka ta koma dadun sai ta zamanto la'allahum yadarra'un nan ko la'allahum yatadarra'un sai an tabbata wannan zaman ta mai har da alqur'ani zai zuce to kakana an kai haka an gane ko to dan haka dai Allah ya tura zuwa ga al'ummomi daban-daban fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un al'ummomi daban-daban an rike su dan saboda a gani za su dawo dama ko wace al'umma za a tura mata manzo za a kawo za a bi su mataki-mataki har a ga inda za su mutanen fir'auna haka Allah kama su wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون كبه كبه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كاج ألا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين تو ولما وقع عليهم الرجز قالوا قال باسا الضراء قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك an gane ko wato bima la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankufu an ya haka don su kankan da kai sai sun yo kasa kasa kasa kasa ina da sun samu dama sai su kuma su tumaye wasu an gane ko wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un karanta wannan ayar da ke sai na san dai sai mun koma baya aha falawla id ja'ahum falawla id جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا ميسا هلا كينا كش ميسا إذ جاءهم بأسنا lokacin da ba suna azabuna azaban mu ta zo musu tsananin mu kenan tadarra'u da sun yi kankan da kai domin wannan wato wato azaba ce wadda ba ta a halakar da su ba ta a fadakar da su ne an gane ko shine yasa wannan azaba ta zo musu to me yasa lokacin da wannan azaba ta zo musu tare da cewa ya kamata su gane ubangijin shine ya kama su tadarra'u su yi kankan da kai walakin kash qasat qulubuhum zukatansu sun bushe sun kekeshe an gane ko wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawata musu abubuwan da suke aikata ya ce musu ai babu abin da za a yi ko ko dama ai da rayuwar duniya haka ne take tafiya daga yau tsanani sai sauki ko ba nan bane dan adam mai ya gane hali kaza kaza kaza kaza sai ka je ka shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni dan haka dai wato wato wato sunna ce ta Allah subhanahu wataala shine idan mutane za a ja hankalinsu don su dawo in sun dawo shikenan wanda ke da ban dawo ya dawo in ba a dawo ba to akwai babba azaba wanda za ta zo wanda babu wanda zai fita daga cikin ta Allah shi mun tsari da ita an fara nuna mini lokaci yayi kuma wadanga ayoyin dole sai mun koma mun dan yi bita su dan gaba ɗaya ayat da walaqad arsalna da wannan falawla da falan ba na su ma zukiru bihi suna da alaka da juna sai ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh